من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan rana ta laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama littafin babban malami al'allama a sheikh muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na usman bin affan wanda ke unguwar hamudu kafi bypass a fadar jihar gombe yau laraba ta yi daidai da goma sha tara ga watan rajab hijira na da shekara 1442 daidai da uku ga watan uku miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan yan uwa ba su manta ba muna cikin babin faddu salati wa fawaiduha farlan sallah da fa'idojinta farlan sallah da fa'idojinta bayan shimfiɗar da malayin a fasalin mun karanta farla na sallah nan ba ta ɗaya mun zo kan nan ba ta biyu lokaci ya cin mana farla ta farko kame da mala ya kawo annabi ha ƙurrata la'ayin wa tsumaniyatul qalb wa rahatun nafs ita sallah ita ce ƙurratul ayin abin da ke sa ido ya yi sanyi ma'ana take haifar da nutsuwa ga idanun ɗan adam wa ya talƙal kuma sallah tana sanya zuciyar mai yinta ta nutsu wa rahatan nafs kuma sallah tana sa gangar jikin ɗan adam ya samu hutu mala ya kawo misalai hada hadisai da ya kawo karkashin wannan a nukuɗa da ya kawo a nukuta ta biyu da za mu tashi a wannan fasli shi ne an naha tan hannun fasha'i wal munkar ita sallah tana hani game da alfasha da munkari wannan kuma shi ne darasinmu na tara a karo na biyu cikin wannan littafi an naha tan hannun fasha'i wal munkar shafi na 21 maliki cewa ita sallah tana hani game da alfasha da munkari domin allah ta'ala iya cewa أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله تعالى كتوى أتل ما أوهي إليك من الكتاب ككرن تابون دمك ما وحي غريك يا رسول الله القرآن من جرما شيني الكتاب سنوكم وأقم الصلاة سننك سيد صلاة أشي باين كراتين القرآن da Allah yi wa manzon Allah umarni da shi abu na biyu kuma shi ne sallah ka karanta alqur'ani sannan ka yi sallah sai Allah ta'ala ke ta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hani game da alfasha da munkari duk mai yin sallah bisa irin tsarin da shari'a ta koyar to babu shakka ita wannan sallah za ta hane shi game da aikata alfasha da munkari shi yasa akwai wani bawan Allah ya zo ya samu imamu shafi ya kama karan ɗansa baya ji ɗansa irin ta ƙadarin nan ne fitinan ne baya jin magana sai imamu shafi yake cewa da shi yaya kake da shi wajen sallah kana kula da sallah sai ce a ya ce ka je ka mai man to man duk lokacin da za ka yi sallah ku yi da shi ko asuba ko azahar ko la'asar kar ka bar shi ka makale ka ɗan faru da shi kuna sallolin farilla da shi in kun yi sati biyu zuwa uku ka zo ka same ni wannan bawan Allah da ya karɓi shawarar da imamu shafi ya bashi ya jawo yaron nan ya sa shi a jiki duk sallah tare suke yi to cikin sati na ɗaya Allah ya gyara yaron ya zama to mutumin kirki duk abin da yake na ƙin ji a baya sai Allah ta'ala ya sa ya daina domin ka'idar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai za ka yi sallah bisa koyarwa da shari'a ta ce to ita kanta sinadarin hana aikin albasha ne shi yasa da yawa iyaye muna mantawa da wannan da yawa abin da kake so kawai dan kai ya je kasuwa ya je gona ya je boko ya je waye amma baka damu ya yake yin sallah ba yasa sau da dama iyaye suke kuka da wa'ansu 'ya'yan domin idan baka kiyaye haƙƙin Allah wajen 'ya'yanka ba to su ma 'ya'yan ba za su haƙ- kiyaye haƙƙin Allah a kanka ba kiyaye haƙƙin Allah cikin 'ya'yan ne tarbiyyantar da su da kula da addini kuma da yawa ba ma yi mu faɗa kan mu gaskiya ba a yi kawai shine kawai mun fi ba da ƙarfin mu ɓangaren wani abu daban ɓangaren duniya ɓangaren wane ne a nan muke ba da ƙarfin mu a gun ɓacin ranmu da faɗan mu idan yaran mu ba su yi wannan abu ba amma da wahala ka ji uba ya zo iya faɗa baki da kumfa ana ba shi haƙuri an ce me ya faru ya ce wallahi ɗan yaran nan baya sallah wani ma ya mai dariya wallahi a wannan yanayin wani dariya zai masa domin sallar ba mu ɗauke ta yadda shirya ta ɗauke ta amma duk yaron da za ka sa shi a jiki wajen kuna sallah da shi a ko da yaushe tun bai kai shekarun balaga ba har ya balaga akan wannan tsarin to in Allah ya yarda Allah zai tarbiyyantar da shi ba kokarin ka bane yayi kuma Allah ne nassanta magana a Qur'ani in dai sallar an yi ta yanda aka koyar ba bige-bige ake yi ba a'a yanda shari'a ta tsara sallah haka ka koyar da kanka da ɗanka to in Allah ya so sai ɗanka ya kinsu domin inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana aikin alfasha kuma tana hana aikin munkari menene alfasha ko mai munkari wasu malaman sun yi ta maganganu kan waɗannan kalmomi guda biyu wa'an suka ce alfasha ita ce dukkan wani saɓon Allah da baki yake furtawa kamar zagi a shari'a gulma munafinci dukkan wata mummunar magana ne da baki zai furta ya faɗa ana ce mata alfasha kuma luwatsi ma ana ce masa alfasha an gane ko ƙwar'ani ya nasanta luwaɗi alfasha ne an fahimci wannan to duk dai malamai sun masa fassarori daban-daban daban amma alfasha mummunan aiki ne wanda Allah baya so iya ɗaya daga cikin kaba'irai wanda in mutum ya mutu bai tuba Allah ta lafiya masa azaba to sallah tana hana wannan munkar kuma shine duk abin da shari'a ta kyamace shi wasu kuma suka ce a duk laifin da za a aikata wa Allah da jiki gangar jiki ta motsa ta sabi Allah shine munkar to sallah tana hana dan adam wannan abin guda biyu alfasha wal munkar amma malai ke cewa iza sallaha al-insanu alal wajhi alladhi umira bihi amma sharɗin shine har sai shi dan adam mai sallah din ya sallaci sallar da irin fiskar da aka ba shi umarni da shi an gane da kyau shine sallah a ilmanci sallah a koyi yawwa ba sallah na gani ana yi ba ko sallar ra'ayi a sallah a ilmance kuma sallar da ta gangaro da kan magabata na kwarai ita ce sallar da in kana irinta za ta hana ka wancan miyagun abubuwa amma da yawa za ka wasu masallatan amma aikin haram ɗin kullum ƙara ma kutsawa suke yi to shine malamai suke cewa to mutum ya binciki sallarsa duk mutumin da za a ce yau musulmi ne amma shine zina shine luwaɗi shine rashawa shine cin hanci shine kaza shine kaza to malamai sun ce wallahi a dawo baya yake yin sallar a bincike wace irin sallah yake akwai matsala a hanya inda matsala sharɗi bai cika ba duk abin da Allah ya sanya na alkawari to sharaɗi ne ai sai ka yi abu kaza sannan abu kaza ya same ka to matukar mun kiyaye sallah muna yin ta kamar yadda shari'a ta koyar kamar shi yadda manzon yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah in dai mai sallah ya kiyaye wannan ka'ida to sallah za ta hane shi alfasha da munkari an gane shine maliki cewa amma sai dan adam ya sallaci sallah irin fiskar da aka bashi umarni qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un cewa ita sallah tana hana alfasha da munkari ambaton Allah shine mafi girma Allah ta'ala kuma ya san duk abin da kuke aikatawa suratul ankabuti aya mai namba ta 45 wa zalika lima yahsilu lamma ya hasiru da kalbi sala min ina ba ilallah kuma yin sallah irin waccan fiska din irin fiskar da aka baka umarni ka yi sallah to tana sa ɗan adam ya haɗu da zuciyarsa ta nutsu ya hasiru da kalbi sala min ina ba ilallah zuciyarka za ta koma zuwa ga Allah komai naka zai zama to min Allah ila Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma matukar ana sallah da tsari to za ta sanya wa dan adam kokkomawar zuci zuwa ga Allah ba ruwansa da komai duk abin da ya faru ya koma ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun Allah ya ce ku kokkomawa zuwa ga ubangijinku tun kafin wani yini ya zo na azaba sannan kuma in kun nemi taimako ba za a taimake ku ba so daga ina ba al'amari ne siffa ce mai kyau ga mai imani kokkomawa zuwa ga Allah duk abin da ya same ka kuma da shi zuwa ga Allah duk abin da ya bijiro ma miƙa shi zuwa ga Allah duk abin da ya taso ma kai shi zuwa ga Allah shikenan ka gaba sai ka rayu lafiya kalau ba kai ba jin haushin kowa ba gaba da kowa ba jin bakin ciki ga kowa sai ka rayu musulmin kwarai bawan Allah mutumin kirki wa huduru bai ne dai kuma yin sallah da irin tsarin da shari'a ta koyar tana sa dan adam kullun iya halarci agun Allah hudur bai ne dai kullun kamar ga ka ga Allah kana nan gun da Allah yake shine hudur wa quwwa fil iman kuma yin sallah da irin tsarin da shari'a ta koyi tana sa dan adam kwarin imani shi yasa duk mai sallah irin sallar da shari'a ta koyar to dukkan wani aikin ibada baya bai tsoro in Allah ya bashi dukiya zai iya zakka zai iya sadaka zai iya kyauta wannan duk ba za su bashi fargaba ba zai iya zumunci in Allah ya bashi hali zai iya biyan kuɗi ya tafi aikin haji duk zai iya yi to sallah tana ƙara mai ƙwarin imani ne amma duk mutumin da sallah lagwalagwa ce a gunsa to aikin ibadar ma baya yi wa wani sai shekara bai sadaka ba sai azumi shi ma sadakar kunu ko amma gace da miliyoyin kuɗi a aji ba shi ba sadaka domin ba shi da ƙarfin imani duk mai ƙarfin imani ya san irin alƙawarin da Allah ya yi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sai Allah ya ce ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ya ce misalin wanda zai ɗau dukiyar sai ciyar dan Allah ka ɗau naira ɗari naira ɗari biyar naira dubu naira dubu kaza ka sanya domin Allah ko ka ciyar dan Allah da ikilasi to sai Allah ya ce ka masali habba ka kaddara abin da ka sa ɗin nan ka bayar kamar ƙwaya ce wanda za ka sa ta a ƙasa ka binne ita wannan ƙwaya da ka binne ta a ƙasa an bata saba a sanabil za ta fito da zangarni guda bakwai ka shuka ƙwayar gero ko ƙwayar shinkafa ya ta fito da abin da zai yi sama ya yi kai ya yi ido guda bakwai fi kulli sumbula dukkan kara ɗaya da ya ja ya fidda kai duk kai ɗaya sai ya fidda ƙwaya guda ɗari ɗaya ka shuka ta fito da tsirrai bakwai kowane tsiro zai ba da sakamako guda ɗari ka ka sa ɗaya ka samu ɗari bakwai kenan to sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha duk da wannan ƙarin daɗi da ƙarin Allah iya lillinkawa ga wanda su yanzu misali ka ɗau naira dubu ɗaya ka sa ta domin Allah ka bayar da ita don Allah to sai Allah ya linka ma a taƙaice kamar naira dubu ɗari bakwai naira dubu ɗaya ka sa to sai ta haifar ma da lada ladan naira dubu ɗari bakwai a gun Allah idan kana da ƙarfin imani Allah sai ya linka ma idan ka ɗau dubu biyar ita ma sai ka yi tamatsin sau ɗari bakwai idan ka ɗau dubu goma sai ka yi tamatsin nata sau ɗari bakwai idan ka ɗau miliyan sai ka yi tamatsin nata sau ɗari bakwai dukkan wanda idan Allah wani alƙawarin abin Allah iyana kar ma ka ji tsoro ka ce ai za su ƙare Allah iya ana ta sadaka da kyauta sai Allah ce wallahu wasu'un alim Allah iya da yalwa nasa baya ƙarewa alim masani ne ya san wanda ya dan Allah din ya san wanda ya shi ya san wanda ya koma dan shi ba an kare wannan da kyau to ka karfin imani ya sa mutum yayi wannan kuma akin Allah ce duk wanda ya je haji ta kyakkyawar hanya ko ya biya da kudin sa na halal ko aka samu wani al'amari na kaddara aka kai shi ta hanya mai kyau to idan ya gama aikin haji ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi duk zunubin ka zub da shi babu sai dai in ka dawo ka sake iban wani in dai ka je maka ta kyakkyawar hanya haka mazan Allah ya ce za ka dawo ka yaumi waladattu ummu kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka haka mazan Allah ya faɗa yasa idan har mutum ya je aikin haji mai kyau ya dawo to ana sa ran ma ana so ma ya mutu kafin ya jima ya mutu ba wani zanubi a kan shi kaga ya tafi ya samu Allah lafiya kalau yasa duk wanda iya dawa daga aikin haji ya mutu wallahi murna ake masa a to ba da halin zuwan ba wata shekar ba da halin zaka je ban Allah kaddara sau ɗaya zaka je ba ba shikenan ba kaga zanuban kullun karuwa za su yi ba inda zaka je kai aiki kuma wannan falala ta same ka babu shi babu shi amma duk wanda ya aikin haji mai kyau kuma aikin Allah kiciya alhajjul mabrur laysa la hajjazun illa aljanna kaga duka dama aikin alkhairi ana so kana gama shi to in kwanan ka zai kare ma ya kare abu ka je ga Allah ka yi aikin lada ba wani zunubi da ya karo ka mutu shikenan amma lalle ilalla irin wannan karfin imani ne ke kawo wannan ko a ce mutum ya zo ya zauna gun da ake karatu mala'iku suna sauka ana samun nutsuwa an gane da ke ko mala'iku kuma suna kewaye mu duka ana ambaton mu ɗaya bayan ɗaya a can inda Allah yake wannan duk wanda ya zo jan karatun alkur'ani ko karatun hadisi haka mazan Allah ya faɗa majtama kaumun fi baitin min biyutillah illa nazzalatumul mala'ika illa nazzalatumus sakina wa hafatumul mala'ika wa zakarahum Allah fi man inda abu uku Allah ya alƙawari duk wanda suka haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna mudarasa a karanta a fassara a gane in dai suna wannan to Allah ce akwai alkawari uku a kan su ma nazzarat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauka gare su wa haffatumul mala'ika sai mala'iku sun yi sarawun din sun kewaye mu sannan kuma Allah ce wa zakarahum Allah bi man inda sai an wani dan wani dan wani jikan wani gashi iya zaune a nan a ambaci ka gun Allah yanzu a ce a ambaci ka gun gwamnan garinku a ce daga kai a ofishin gwamna da ji ana labarin ka wallahi a kaza kaza kaza kaza to amma agun Allah can fadan Allah al'arshi wani dan wani iya nan a ɗakin ka Allah iya jin saƙonka to me kai wannan fadala kaga imani ne zai kawo wannan yan didda mun muna da karfin imani za a samu gunda ake tarin bai shiga ba za a samu gunda ake karatun alƙur'ani bai shiga ba ai ba zai yi ba in dai muna da quwwatul iman mun tabbatar da cewa inna wa'adallahi haq alƙawarin Allah ya gaske ne baya canjawa to amma ba mu da karfin imani ne yasa duk abin da ake faɗa za mu ji shi kamar ba gaske ba ne kamar tatsuniya ko kamar wasa ko kamar ba haka ba ne ko irin shakka da ta ɗan adam da haka ne kai dai kana yi dai ba za a ce ba ka yi ba amma shi yasa sahabai suka duk zaka jin an bada labarin sahabi wala sai ka ji kan ba mutum ne domin suna da quwwatul iman sahabi ne fa manzon Allah da ce ku ɗauko dukiya ku taimaki addini wani sai ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya bayar in ba ƙarfin imani ba me zai wannan manzan Allah ne zai ce sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hijira ya ce to ku mutanen maka ku taimaki bakin ku mutanen madina bakin ku ne ku taimake su sun zo ba su da komai wanda ga ya tufa sai zo da ita madina ba shi da komai ku taimake su ya hada ukuwa ika wani da wani aboki ya dauko mutum maka dauko mutum madina hada su abota mutumin madina sai ya je gidansa da bakonsa mutumin maka sai ya raba gidansa gida biyu ce wannan gidana ne mallaka ta ne na raba shi biyu ka zaɓi inda kake so in shago gare je ya raba shagon biyu in gona gare shi ya raba gonar biyu ya ce zaɓi ɗaya na bar ma na mallaka ma tunda mazan Allah ya ce kai ya kulla yan uwantaka ni da kai an ce akwai wani ma wanda ya zo ya fito da matansa duka ya ce wannan mata na ne na aure na aure su ka duba wacce kake so ka faɗa ka nuna mazan saki ta dai ida ya ka aure ta kuma a gidana za ka zauna da na baka shago na zaraba bi in baka gona ta zaraba bi in baka to dan Allah in ba karfin imani za a yi wannan ba zai yi ba kai yanzu wani ne ma yake zuwa gun bazawararka amma sai ka canja mai fiska bazawararka ce ba ko ma a ce an baka a yi auren ba a yi ba amma sai kana canja masa fiska a yi wani ma duk yadda muke da shi to ga wani mata auren sai ce ka duba wanda kake so ka san ba zai zaɓa uwar gidan ba Allah ba zai zaɓa tsohuwar ba zai zaɓa amaryar eh haka ne mana idan ya zaba amari da kuma shi mutum madina Allah ya sake ta ta zauna a gidan ta yi idda ta kammala idda a daura masa aure da abokinsa kuma ta tare a bangaren da ya bashi a gida ɗaya suna zaune dan Allah in ba karfin imani wannan za ta yi shi yasa qutul iman ne yasa muke jin abin kamar tatsuniya kamar ba zai ba wallahi karfin imani ne duk wanda imanin sa yi karfi aikin ibada ba ya ba shi tsoro ba aikin da zai ba shi tsoro na ibada wallahi babu shi in ka ga aikin ibada iya baka tsaro imanin ka iya da rauni kana da shakka kana da kokonto shine duk za ga ɗan ƙaramin abu kana ta kokwantarsa kana ta contemplating akan shi zai a kaza ne ai kaza ne duk wayo da ya shigo ciki saboda ka sallah mai inganci tana ƙarawa ɗan adam quwwatul iman ƙarfin imani Allah ya ba mu ƙarfin imani wastinara fil qalb kuma ita sallah mai kyau irin wanda shari'a ta koyar tana haska mutum zuciyarsa istinaratun fil qalb tana zama fitila mai haska zuciya ya zama ta zuciyarka ba hasada ba gaba ba mugunta ba munafinci ba kaza ba kaza duk amurarul qulub din nan idan kana sallah ingantacciya za ta kore su zuciyarka ta zamto mai haske ce waslah fil ahwal kuma sallah ingantacciya tana gyara wa mutum halinsa ta gyara ma hali ka zamto mutumin kwarai mutumin kirki daga an yi labarinka al'umma suna yabanka aiwa na ka aiwa na masha Allah duk wanda ya mu'amala da shi baya kuka da shi to sallah ingantacce tana haifar da wannan alkhairi fala yazalu ta'amu zalika fi qalbi kuma idan mutum iya sallah ingantacciya ba zai goshe ba dan daunan sallar iya nan a zuciyarsa ma'ana zuciyar ta ta'allaku da sallar duk inda yake in dai sallah ta zo to shikenan ba shi da kwanciyar hankali sai ya yi ta yine fala yazalu ta'amu zalika fi qalbi ba zai gushe ba ɗanɗanon sallar iyanan a zuciyarsa wa kulla ma hamma bi munkarin aw fahsha duk lokacin da yayi himma zai aikata munkari ko alfasha tadhkuru tilka sila bainahu wa bain rabbi wannan sila din haɗuwan da take tsakanin Allah da bawa a yayin da yake yin sallah ita wannan haɗuwa sai ta tunatar da shi ya fasa aikin alfasha da munkar tunda an ce al-musalli yunaji rabbahu shi mai sallah iya gana da ubangiji ne duk lokacin da shi dan ya kama hari ya ce aikata kaza aikata kaza mara kyau to ita wannan sila baina ko baina rabbik sai ta zo ta hana ka aikin wani alfasha din sai ta zo ta hana ka aikin munkar ba wai niyyar bace ba za ka yi ba za ka yi hamma za ka yi niyya zuciyarka za ta kada shi dan zai kama hari amma ba za ka yi ba me zai hana ka aikatawa sallah sallah ta bujiro ma ko kuma Allah ta'ala ya kawo wani sabab din da zai hana ka aikata aikin in dai mutum iya sallah iya da wannan alkawar wa kullama hamma bi munkarin aw fahasha tadhkuru tilka sila bainahu wa bain rabbi fabta'ada an zalika sai ne sanci abin abin iya zuwa sai ka tuna sai Allah ya tunatar da kai hadarin sa idan cire shawa da hanci ne sai Allah sai Allah ya tunatar da kai hadarin abu sai ka kika aikata idan zina ce sai Allah ya tunatar da kai hadarin ta sai ka kika aikata idan kaza ne sai Allah ya tunatar da kai hadarin abun a zuciyarka sai ka kyamace shi to sallah tana jawo wannan ashe ko anan malam ya tsaya kadai ya isa ya sa yan uwa mu rike sallah da kyau wannan gabar ta biyu kadai da malam ya kawo irin abubuwan da za su haɗu da mai sallah an iyayenta da inganci wallahi wannan kadai ya isa ya samu rungumi sallah ka'in da na'i duk abin da muke mu watsar lokacin sallah ya tsaya mu fuskanci Allah domin a takaice dai duk mutumin da yake sallah ingantacce za ta mai jagoranci zuwa ga aljanna kuna haɗa da Allah a koda yaushe zuciyarka a wanke ba gaba ba sada ba munafinci kullum ladanka iya karuwa kuma ba ka aikata munkari ba ka aikata alfasha ai ba abin da zai na kai ga aljanna sai dai mutuwa kawai zuciyarka mai kyau dama Allah ta'ala abin da ke faɗa a kiyama yau ma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha bi bi kalbin salim a ran da ƴaƴa da dukiya ba za su yi amfani ba domin kasuwar su ta kare a duniya ake wannan kasuwar kasuwar da take ci a kiyama shine wanda ya je wa Allah da zuciya mai kyau kubutacciyar zuciya wankakkiya tas to irinsu ne wanda Allah ke cewa marhab marhab ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ya ce ya ayyatuha nafs ya ke rai al mutma'inna nutsatsiya wanda ta nutsu wajen ibada wanda ta kokkomar da al'amarinta zuwa ga ubangijinta ita ce annabsul mutma'inna ta nutsu da Allah ta nutsu da manzon Allah ta nutsu da sunna duk abin da aka faɗa mata na addini ba ta shakka ba ta kokonto to irin wannan ran Allah zai ce mata irji ila rabbik idan lokacin mutuwar ta yi koma zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya kina yardajiya a bar yardarwa ma'ana al'ummar da kika baro sun yarda da ke Allah ma yarda da ke yasa duk mutumin kirki mutane suna son sa Allah ya son sa an gane ko mutumin banza mutane ba sa son sa Allah ma kuma iya kyamata sa an gane da kyau in dama ma aikin Allah wani ya zo ya tambaye shi ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam me zan aikata Allah ya so ni mutane su so ni iya san two in one kenan ya aikata abin da Allah zai so shi mutane su so shi ko mutane su so shi Allah ya so shi sai yake cewa iz hit ma fi dunya yuhibbuka Allah duk abin da Allah ya haramtar da shi na gidan duniya ka guje shi Allah ya so ka ashe in Allah iya fushi da mutum ashe iya zaikewa abin da shi Allah ya haramta ne amma matukar kana kiyaye abin da Allah ya haramta kullum kana tsayuwa cikin abin da Allah ya halatta to Allah zai so ka sannan kuma idan kana so mutane su so ka ka guji abin hannunsu ka nuna ba ka san abin hannunsu rike kayansu ya sa annabawa tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbatuwa gare su duk annabin da ya zo sai Allah ya ce baka tambayi mutanen ka ko kwabo ba la as'alukum alaihi mala la as'alukum alaihi ajra an gane ko duk annabi iya da wannan wannan da'awar ban tambaye ku kuɗin ku ba ba na so ku ba abin da ya shafi ni kuɗin ku in ajri illa Allah lada na sakamako na agun Allah yake dukkan annabawa ba annabin da ya ce mutanensa mai wani abu domin ya san ɗan adam idan kana so ka zauna lafiya da shi ka tashi san abinsa amma matukar ba ni ba ni za ta yi yawa kai da shi to za ku bata wannan haka Allah ya tsara ɗan adam a zuciyarsa sai mai ƙarfin imani zai dinga ɗaukan dukiyarsa yana sata inda ta dace inda ta dace wajen ayyukan alkhairi amma yawan ba ni ba ni babu shakka dan adam ba shi da juriyar wannan ba zai iya jurewa ba saboda haka wannan shine idan mutum iya sallah za ta ainihin sanya Allah ya so shi mutane su so shi kuma ya samu aljanna Allah ta'ala ya samu dace namba ta uku annaha aunun lil insani ala umuri dinihi wa duniyahu sallah ingantacciya tana sa ta zamanto taimako ga mutum wajen al'amuransa na addini da na duniya duk abin da kake a addinance in dai kana sallar ingantacciya sallar za ta taimake ka wajen tsayuwa akan abu mai inganci hakanan duk al'amarinka na duniya idan kana sallah mai inganci to Allah zai taimake ka tsaya kan daidai akan al'amuranka na duniya aunun lil insani ala umuri dinihi wa duniyahu sallah za ta ma taimako da agaji a rayuwarka ta addini sallah za ta ma taimako da agaji a rayuwarka ta duniya قال الله تعالى الله تعالى كتوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله يتي واستعينوا كوني متي مكوان الله بالصبر والصلاة wajen ku zamto masu haƙuri ko masu tsaye da sallah an gane wannan abun guda biyu kawai in ka tsaya a kansu kar ma ka ce Allah ba na abu kaza Allah taimake ni Allah da kan zai taimake ka in dai kana da haƙuri a rayuwa kuma kana kiyaye sallah kamar yadda shari'a ta ce in dai ka tsaya kan wannan to Allah zai taimake ka duk abin da ka sa a gaba Allah zai kama mafita kuma Allah zai kama taimako cikin al'amarinka in dai ka siffantu da haƙuri kuma ka siffantu da sallah ingantacciya to Allah zai dinga kama taimako da agaji suratul baqara aya mai namba ta 45 wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza hazzabahu amrun sallah ba da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya taso masa bagatatan haka ya zo ba a gane abin ba ya zo kwatsam shine idza hazabahu amr wani abu zo a kasa gane shi kawai shikenan sai ya kama sallah sai manzon Allah ya tashi Allah ya kama sallah ai idza ahammahu amr idan wani abu ya zo ya sanya masa ya dame shi abin ya zo ya kasa gane ina ne gaban sa ina ne bayan sa sai manzon Allah kawai tashi ya kama sallah a cikin sallar na Allah zai warware masa komai an gane ko kai ne a yanzu wani abu ya zo ya shige ma gaba ka rasa yadda za ka yi da shi damuwa ta ma yawa i alwala ka masalolai na fila kawai buɗe alƙurani fara karantawa sai Allah ya tafiyar ma da wannan damuwa sai Allah ya kwaranya ma da wannan bakin cikin amma yanzu kana cikin damuwa sai faɗa faɗa a waya ko waya kuke da wani ya kama faɗa to ina ruwansa wani fa labari zai ke baka kama kai ne kama laifin wallahi labari zai ke baka in wani ya hango kuma a gefe sai ya ce faɗa kuke yi domin iya kai karan damuwarsa gun mutum ba abin da zai yi ma amma damuwarka kai ta gun Allah annabi yaqub yake cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah damuwa ta na mika ta zuwa ga Allah shi zai yayi min ita amma dan adam bai sai yayi ma damuwa bai ma ta kansa yake yi duk damuwa mai kata ga Allah sai Allah ya solve din case din komai ya zama normal to amma matakar zaka dinga kaiwa mutane damuwar ka damuwar ka kullun asirin ka a fallashe kuma bukatar ka ba za ta biya ba amma ka hakura ka dinga kai karan damuwar ka zuwa ga Allah to sai Allah ta'ala ya kama mafita idza hazzabahu amrun sallah sai manzon Allah ya kama sallah kawai namba ta hudu ma rattaballahu alaiha min al-ajri al-azim wal khairu al-kathir iya daga cikin farlar sallah yan uwa rattaballahu alaiha yanda Allah ya tsara game da sallah din ingantacciya wanda aka yi ta a ilmance a koye akwai lada mai girma duk mutumin da yake ingantacciyar sallah akwai alkawarin lada mai girma daga Allah wal khairul kathir akwai kuma alkhairi mai tarin yawa duk mutum mai ingantacciyar sallah akwai wannan alkawarin guda biyu akai shi zai samu lada mai girma zai samu kuma alkhairi mai yawa ƙwalar na biyu sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawatin salloli guda biyar ka taba allahu alal ibad wanda allah ya wajabtar da su kan bayi ka taba shi ne furida ko wajaba an gane ko kamar kutuba alaikumus siyam ne furida alaikumus siyam bai Allah ba ya rubuta muku sallah ba za ka fasara Allah ya wajabtar muku da sallah Allah ya wajabtar muku kamar kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz Allah ta'ala ya wajabtar wa da bayi sallah shine kamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibad salloli guda biyar da Allah ya wajabtar da su kan bayin shi faman ja'a bihinna duk wanda ya zo da wannan salloli guda biyar lam yudayya min hunna shay'a bai tozartar da komai cikinsu ba istikfafan bi haqqihinna bai yi sakaci da haƙoƙin cikin sallar ba ya kiyaye haƙoƙi bai tozartar da su ba kana lahu indallahi ahadun to akwai wani alƙawari tsakaninsa da Allah an yudkilahu aljanna Allah zai shiga da shi aljanna sharɗi guda biyu ne kawai lam yudayya minhunna shay'a baka tozartar da komai cikin su ba ka kiyaye lokaci an gane ko tun ma daga farko ka kiyaye alwala tsarki lokaci sutura ingantacciya nutsuwar zuciya ilimin sallah sanin kabli da ba'adi duk wannan ka kiyaye baka tozartar da kayi ruku'u mai kyau sujada mai kyau tahiya mai kyau tsayuwa mai kyau karatu ingantacce to kaga kayi kokarin kiyaye haƙoƙin da baka tozarta ba istighfaran bi haqqihin baka yi sakaci da haƙƙin da ke cikin sallah din ba dukkan wani haƙƙin cikin sallah ka kiyaye shi to duk dan adam da yake sallah da irin wannan tsari ma'aikin Allah ya ce akwai alƙawari tsakanin su da Allah Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya samu na ciki hadisin iya cin hadisan Imam Abu Dawud kitabul wutri babu fi man lam yu'tar نسائي كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس ابن ماجة في كتابة إقامة صلاة صلوات باب جاء في فرد صلوات الخمس دك وانا معلمان سنفتو دا ديسان أجسان أمهات الكتب ناس مالك يتشوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزان الله خيران الله دا أمين تبتا قريش يتشوى الصلاة نور إتصلى حسكيتي haske na baɗini da zahiri duk mutumin da yake ingantacciyar sallah sai Allah ya haskaka shi ya haska mai zuciya ya haskaka masa al'amuransa nur Allah ya ce sallah haske ce yani nuran fil qalbi sallah tana zama haske wa zuciya wal wajh da fiska wal qabr sallah tana zama haske cikin kabari wal hashr sallah tana zama haske idan an tashi a ranar alkiyama an gane ko يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير masu imani mutanen kwarai idan sun mutu ya sa'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymani haske iya tafiya dama da su da gaban su da hagu da su dama kuma a kiyama in dai ka tashi kaga haske a gabanka to alama ce ta albishir amma an ka tashi ga an ɗauke ne fa ha to ba magana magana ta ƙare amma duk ɗan adam ɗin da farkawarsa a kabari ya fito ya ga haske gaba da shi to bushira albishir ne Allah ya sa muna ciki amma ka tashi ga ne fa op abin ba zai kyau ba ba zai kyau ba Allah ya tsare saboda kai sallah haske ce a zuciya haske a fiska haske a kabari duk kabarin masallaci iya da haske duk an an binne shi an jibga masa ice da ƙasa da komai amma cikin haske gari shi Allah ya haska kabarin ya buɗa shi ya wasa shi haka nan sallah haske ce a ranar alƙiyama ran da ake duhu ake neman haske to sallah zan tana haska ma gabanka Allah ya samu na ciki وعن عبد الله بن بن عمر رضي الله عنهما حديثي daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da su yake cewa kanat lahu nuran ita wannan sallar ta zama to haske ga mai yinta wa burhanan ta zama to hujja a gunsa wanda Allah ba zai kona shi ba wa najatan yawmal qiyama ita sallan nan ga mai yinta ingantacciyar nan za ta zama to tsira a ranar alkiyama ga miyinta na jatan sallar za ta sa miyinta ya tsira daga wuta ya koma zuwa ga rama wa mallam yu hafiz alaiha amma duk wanda bai kiyaye wannan sallolin ba iyayensu yadda ya ga dama lam ya kulla nurun ba wani haske ta tare da shi wala burhan ba da wani dalili wala naja ba da tsira wa kana yawmul qiyama ko yawmul qiyama zai kasance a ranar alkiyama in ji abdullahi dan umar مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد da wannan gingima gingiman kafiran mutum zai tsinci kansa rana alkiyama Allah ya sauka rashin kiyaye sallah iya jawo dan adam wannan bala'i mutum ya juya ga fir'auna kusa da shi ya tabaci tabaci tunda Allah da kansa yake cewa fir'auna yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar zai ji gaba ga mutanen suna binsa zai gangarar da su wuta Allah ce bi isar wurdil mautu tir da irin maganganar fir'auna da mutanensa to an ce kana tare da shi ga karuna da aka ce ƙasa ta kisfe shi yayi ƙasa ba zai tsaya ba da yin ƙasa ranar alƙiyama sama da shekara miliyoyi a baya wanda ba wanda ya san adadin sai Allah Allah ya ce ƙasa fa kasabna bihi wa bidari al-ard ya yi butulci ya yi ɗagawa ya yi abin da ya ga dama sai Allah ya ce to ƙasa kama shi ƙasa ta dare ya yi ciki shi kenan can da muna jin wani hadisu hadisu rasa yake cewa ne irin hadisu molan kaɗin nan a ce wajen kai haka ka toshe kunnen ka zaka ji irin gudun nan yawa wai wai wai ƙaruna ne ke ƙasa na dai can haka muna jin irin wannan wannan shifcin gizo da ƙoƙi din saboda ka amma dai a tabbas ƙasa ta haɗe shi kuma iya cikin ƙasa yawa kuma iya ƙasa nan ba zai fito ba rana da kiyama Allah zai sa ƙasa ta yi amansa kuma a mai da shi wuta daga daga daga mene daga sama ya faɗa rijiya kenan Allah ya tsare to rashin sallah iya haifarwa da ɗan adam wannan kasancewa da gingima gingiman kafirai abokan adawan Allah ga ga Haman ga Ubay bin Khalaf manya manyan kafirai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rashin kiyaye sallah mutum zai zama to tare da su a gobe alkiyama kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa Allah ta'ala ya kare da shi rawahu Ahmad bi isnadin jayyid faman hafaza ala hadhihi salawat duk wanda ya kiyaye wannan salloli ya kiyaye su bisa irin tsarin da aka koyar shine faman hafaza ala hadhihi salawat yasa yan uwa idan mun lura lafazin alkur'ani game da sallah ba inda Allah ta'ala ke faɗar kalmar sallah ita kaɗai sai an haɗa ta da iqama wa aqimu salata utulu ma uhiya ilayki min kitabi wa aqimi sala aqimu sala aqimu sala akwai fi'ilin iqama kafin sallah an gane to wannan sanin iqama din to shine kokarin muhafaza ala salat amma mujarradin sallar ba ita bace iqamati salati iqama malamai suna cewa dukkan abin da yake da alaka da sallah wajen karbuwar ta kai kawai ka san shi tun daga bambance ruwa wanda ruwa ya halatta kai amfani da shi wajen tsarki sannan alwala din yaya ake tsarkin a musulunci idan bayan gida da fitsari suka haɗu ya ake wajen gutsar da su da wace kafa ake shiga ban ɗaki ya ake tsugono ya ake yi duka wannan ya menene fardu aini kowa sai yayi wannan ba fardu kifaya bane kowa sai wannan ilimi domin ita sallah tana da alaka da tsarki ne duk wanda bai da tsarki sallarsa ba ta yiwa inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin dole sai ka san yadda in kai najasa za ka tsarkaku akwai hadasi asgar akwai hadasi akbar kowanne sai ka san yadda za ka kubuta daga shi wani iya cikin shiri da kimtsin fara sallah sannan alwala ya ake yi ba fatal fatal fatal ba a yaya ake yin ta a shiranci ina in an ce fiska me haddin fiska malamai sun ce fiska tana da haddi daga ina zuwa ina daga nan matsalar gashi zuwa haɓa zuwa nan gefen kunne zuwa nan gefen kunne duk suna cikin fiska amma wani dan doron nan zai wanke ko ya wanke fiskarsa shikenan ya bar nan bai wanke ba nan bai wanke ba gohinsa bai wanke ba kasan nan bai wanke ba kaga ya sallah da lama ake idan an zo maganar alwala wankin hannu na farko da ake yi kafin ka fara alwala wannan wankin hannun sunna ne manzon Allah ya koyar domin kiwon lafiya duk wanda zai kai hannunsa baki wajen zuba ruwa ya kuskure to ya wanke hannunsa sau uku kafin ya kai ruwa zuwa bakinsa sunna ce wadda take da alaka da koyar da lafiya da kiyaye lafiya ashe tun kafin corona ana wanke hannu kenan ko ba haka bane kullum ka wanke su uku sau biyar sau goma sha biyar manzo Allah ya koyar da wannan a wanke hannu kafin mahaƙayi bakinka har ma aikin Allah ke cewa shi mai baccin bai sani ba aina ba ta da aina hannunsa ya kwana bai sani ba yara ya wuce ta hannunka ka so sa wani wani abu ya sauka duk baka sani ba to kara kai wani guba bakinka ka wanke shi manzo Allah ya koyar da wannan to shi wanke hannun farko na sunna ne wanke hannu na biyu kuma na farilla ne shi na farko bakin nan ake yi maɗaurar agogo ku'i amma wanki na biyu ilal marafik wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum a ya ayyuha alladhina amanu za kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila maza ila al marafiq in aka ce al yaddu ila al marafiq to tun daga wannan dan yatsan tun daga wannan har zuwa nan an fahimci maganar wanki na farko a alwala baya isar da wanki na biyu wanki na biyu shine wajibi tunda Allah ya ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq al-yadu huna min atraf al-lisan ila al-mirfaq tun daga nan dan yatsu zaka wanki na biyu sannan ya zo har nan gwiwar hannu sai ya shigo ciki amma da yawa wasu ba gaskiya alwala ba daga an wanke na farko ka zo wanke na biyu ko daga nan zaka da tsayi kai nan to duk da ka wanke na farko wannan din sai ka wanke shi a na biyu domin shine wajibi kaga ita ma alwala sai sai an koyi ta idan an zo shafar kai wani ko iya cire hulansa zai ɗau ruwa ya dan tsoma anan haka zai kawai dan jajjaba sai sa hulansa ya rubi kuma sai wamsahu bi ru'usikum Allah ya ce ku shafi kanku almashu sai Allah ya ce ba ka ɗan ɗisa ruwa ka ɗauki hannu ba almasu ka shafi kai shine mazan Allah ya practical ya tafi da hannunsa duka biyun zuwa ƙiyarsa sannan kuma ya dawo da su zahaba bihi ma ila qafahu summa maraja ila makan alladhi bada manzon Allah ya kai su ƙiya kuma ya dawo inda ya fara nan ne matsalar goshi haka ake alwala idan an zo shafan kunne haka sai ka shafi cikinsa da bayansa idan an zo wanke kafa sai ka tsatsefe in yatsun kafa haka duk manzo Allah ya koyar to amma yanzu ba duba haka ake kaga shi iqamatu salat tana da wahala kenan ko sallah ake mujarradin sallah ake yasa ba ta hana alfasha ba ta hana munkari ga wansu an fahimci wannan saboda haka ita ce sallar da ake da in an kiyaye ta to tana zama tsira sardin tsira dan adam a gaban Allah a gobe alkiyama an fahimci wannan to Abdullahi dan Umar kita duk wanda baya kiyaye sallah ba to ga irin mutanen za su ci karo da su a gobe alkiyama kuma a nan mun sha karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yana irin sallan nan watan kurciya take kowa ne ya sa goshi kamar ya dora a wuta ya dago ya yi wa ya dago iya kammalawa ya ce lau mitta ala haza la mitta ala ghairil milla da ka mutu kana irin wannan sallah wala da ka mutu kai ba musulmi bane agun Allah kai ba musulmi bane kuma ya ga wani yayi sallah ya zo ya ce assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya ce wa alaikumus salam sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin abin da kai ba sallah kai ba sai da suka yi sau uku da shi da manzon Allah da ƙarshe manzon Allah koya mu ya zan yi manzon Allah ce idan ka tashi ka yi kabbaran harama sannan ka karanta fatiha a nitse ka karanta sura a nitse ka yi ruku'i a nitse ka yi tasbihai ka ɗago ka yi tasbihin bayan ɗagowa daga ruku'i ka tafi sujada a nitse ka yi tasbihi ka ɗago a nitse ka yi tasbihi ka koma manzon Allah duk ya koya masa ya ce faffa alzalika fi salatika kulliha irin wannan samfur ɗin da na baka duk sallar ka haka za ka yi a gaban mazan Allah a kai wani kaga ake sallar sai an koye ta akwai aiki mai girma a cikinta ba wai kawai ka zo kai kabara ka bi liman ya faɗi ka faɗi ka tashi tashi duk wannan ba shi bane ka koyi sallar tun daga tsarki ake so an gane da kyau to duk wanda baya irin wannan sallar to ga irin wanda za su haɗu da shi a kiyama kamar yadda dan Umar ya faɗa hadisin iya da inganci wa adaha malaki ce faman hafaza ala hadhihi salawat duk wanda ya kiyaye wannan salloli wa addaha ala alwajhi almashru ya gabatar da sallah bisa fiskar da shari'a ta koyar kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyama sallah za ta zamto haske gare shi ta zamto hujja a gare shi ta zamto tsira a gare shi a ranar alqiyama haske burhan hujja sannan naja tsira a gaban Allah gobe alqiyama duk mai ingantacciyar sallah za ta haifar masa da wani a gaban Allah Allah ya samu da ciki nan ba ta biyar anna kaffaratu li sagha'ir dhunub ita sallah tana da zama sanadiyar kankare ƙananan zunubai in dai kana yin ta kamar yadda shari'a ta koyar ita kanta tana cinye zunubai ita sallah ƙananan ƙananan laifuffuka da ɗan adam ba zai kubuta daga aikata su ba inda shi ba ma'asumi bane to tana cinye su tana haɗe su baya ma zama cikin littafin aikinka sallar da kanta take goge su saga'ir zunub wa tatahiru min al-khataya kuma sallah ingantacciya tana tsarkake dan adam daga kusakurai duk kuskuren da ka aikata sai sai ta tsarkake ka wannan laifin ba zai rubuta a littafin ka ba fa an abi huraira malici akwai hadisi daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ƙulu manzan Allah yana cewa a ra'aitum ku bani labari lau anna naharan bi babi ahadi kom da a ce ƙofar gidan ɗayanku akwai ruwa mai gudana shine nahar ai naharun jari a ce akwai ruwa mai gudana ƙofar gidanka akwai ruwa ko kogi iya zuwa iya wucewa an gane iya nan dab da gidanka yagtasilu minhu kullu yawmin kamsa marrat domin ganin arhar ruwan da ruwan iya kusa da kai kullum sai kai wanka sau biyar ba wahalar ruwa ruwan gashi nan available duk a lokacin da ka bukata gashi nan ganin sauki ruwan yasa kullum sai kai wanka sau biyar sai mazan Allah zai tambaya yace hali ya baka min darnihi shay'un shi me yin wanka sau biyar a kullum shin akwai wani datti da zai ragu a jikinsa in dai ba iban kashi kake ba ai ko iban kashi kake kai wanka sau biyar da ingantaccen wanka ai za ka kubata daga wannan musiba an gane ko shine hali ya baka min darnihi shay shin datti zai ragu a jikin shi qalula la ya baka min darnihi shay saboda suka ce maza la ba datti da za a samu jikin sa mutum sau biyar yayi wanka kullum ba wanda datti a jikin shi to sai manzon Allah ya ce qala sai manzon Allah ya ce fa zalika mislu au mathalu as-salawatul khams to haka misalin salloli biyar su kai yamhu Allahu bihin al-khataya duk kusakuranka idan kai wannan kafin wannan ta zo sai su tafi da shi idan kai wannan kai kusakurai kafin wannan ta zo sai su tafi da shi yanda ka san dai mai wanka sau biyar babu da jikin shi to haka ne mai ingantacciyar sallah sau biyar a kullum babu ƙananan zurbi a tattare da shi rawul bukhari wa muslim hadisin iya cikin littafin bukhari kuma iya cikin littafin muslim kamar yadda malaika wana imam al-bukhari cikin kitabu mawaqitu salah babu as-salatu khams kaffara hadisi mai namba ta 528 muslim kitabul masajid wa mawadi'u salah babu al-mashi ila salah hadisi mai namba ta 667 duka suna cikin ummatul kutub din can kai mai da malayi nuni an gane wa kana sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa tsiran Allah da aminci tabbata gare shi as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائر شوى صلوا لنا قدا بير الصباح أظهر لأثر مغرب إشاء سنة الصلوات الخمس wal juma'a ila al juma'a da juma'a zuwa wata juma'ar a wata ruwaya aka ce wa ramadan ila ramadan da ramadan zuwa ramadan a wata ruwayan ba wannan ba sai ce kafaratun lima bai da suna zama kafara a abin da ke tsakaninsu na ƙananan zunubai idan kai asuba idan kai ƙananan zunubai ƙanana fa kuji da kyau ba ƙanana kar mutum ya je ka sassaɓa a ba ruwa na ban faɗi wannan ba ƙanana mazan Allah ce ƙananan zunubai wanda wani ma baka san kai ba to idan mutum cikin ƙaddaran Allah ya aikata wannan ƙananan zunuban daga asuba to iyayen azar za ta goge su haka nan tsakanin azhar da la'asar haka haka tsakanin la'asar da magriba haka tsakanin magrib da isha haka tsakanin isha da asuba in dai kananan zunubai ne to tana tafiya da su ba ma sa cikin account ɗinka haka ma aikin Allah ya tabbatar haka nan juma'a zuwa juma'a duk wanda ya ingantacciyar juma'a ba wasa ba wargi ba kaza ba kaza ka kiyaye to ita ma tana zama kafara ga kananan zunubai zuwa wata juma'ar sai ma aikin Allah kice malam yughashshal kaba'ira ko alkaba'iru matukar bai kutsa kai cikin kaba'irai ba wannan bonus din na kankare zunubai to kaba'ira ba ta ciki abin da yake goge kaba'ira tuba taubatan nasuha kawai shikenan kaba'ira nan ga sunan da yawa imamu zahabi ya yi littafi alkaba'ir sai da ya lissafi su wajen 74 kowane ɗaya ana kiransa kaba'ir kubatakka daga wannan zunuban tuba tubatan nasuwa tuban da ba za ka ƙara koma zuwa ga wannan zunuban ba to in Allah ya so sai karɓa ya gafarta ba amma ba za ka ce ka yi wata kasan saba ce ka je umara ka dawo shikenan ka zub da zunuban ƙarya ne wannan kawai yan damfarar malamai ne suke ɗora wansa akan wani kowa ce idan ka yi sadaka da farin rago mai baƙaƙen ƙafafu ba abin da ko da raƙumi ka yi sadaka ba abin da zai ma ba abin da zai ma yawa in dai zunubi ne ƙanana to ga yadda ake goge su salloli masu inganci juma'a mai inganci yawan sadakoki alkhairai suna goge ƙananan zunubai amma banya manyan zunubai kaba'irai tuba shine maganin su taubatan nasuha hatta shirka ma zunubi mafi girma duk wanda ya tuba daga shirka bai ƙara ba Allah zai gafarta masa an gane da kyau ko saboda dukkan kaba'ira maganin ta tuba wanda ya tuba tuba na tsakani ga Allah to ana sa ran Allah zai karɓi tubansa amma matukar kaba'ira tana nan to mutum ya mutu iya kaba'ira to akwai matsala Allah ta'ala ya tsare malik ya cewa fa hadhihi salawatul khams ita wannan saloli guda biyar tagsilu zunuba tana wanke zunubai liman salla ghaslan ga wanda yi sallar ingantacciya wankewa tana tafiyar da zunubai tafiyarwa fekuna na kiyya sai zama to tsabtatacce biha saboda sallar da yake mai kyau minar zunubi daga zunubai in dai kana ingantacce sallar za ta wanke ma zunubai ka zama to na kiyyan tsabtatacce wanda baka da wani zunubi nan ba ta shida ma ya hasilu fi salatil jama'a min ijtima'il muslimin alaiha fi makanin wahid wa husulu ta'arufi wa ta'arufi bainahum وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وإظهار الشعائر الإسلامية وغيرها من المصالح العظيمة نمبر تشيد إجمالا daga cikin falala ta sallah ya hasilu fi salatil jama'a abin da yake faruwa ake haduwa da shi ake cin karo da shi wajen sallar jam'i na farko dai akwai ijtima'ul muslimin alaiha za a samu haduwar musulmai la yanzu mun haɗu muna jiran mu sallah wani daga can wani daga can wani daga can ijtima'il muslimin wani ba zai taba ganin makocinsa ba sai a masallaci wani ba zai ga cin makocinsa gida biyu gida uku ba sai a masallaci to kaga ashe haduwar musulmi domin su yi sallah akwai alkhairi kenan ijtima'il muslimin alaiha musulmi suna haduwa domin yinta kansa haduwar musulmai a gude alkhairi ne fi makanin wahid su haɗu a buka a ɗaya a gude shine masallaci wa husulut ta'aruf kuma akwai saduwar abin a ta'aruf fahimtar juna a fahimci juna wani ai makocin wani ne wani makocin wani ne wani ai bako ne ya zo gidan wani misali a ta'aruf masallaci zai sa a fahimci kowa ai wani a kasuwa ne layinsa kaza a kasuwa ai kullum sai min sallan asuba da shi ai ma'aikacin kaza ne kullum sai min sallan ai ma'aikaci ne a kashiyar misali duk misali ake gashi nan aiki za a gane ina kake aiki za a gane a ina kake kasuwa in malamin makaranta za a gane ina kake koyarwa ai wani wanda muke sallah da shi da ai ma'aikacin gu kaza ne ai a gu kaza ke aiki misali ai a kasuwa kaza ke bangare kaza ke misali kaga akwai at-ta'awun akwai at-ta'aluf akwai haɗin kai kan ku zai haɗu ku sa abu a gaba ku cimma shi to sai mutane da suke haɗuwa wajen yin sallah in dai kuna sallah ingantacciya kan ku zai haɗu matsala kaɗan za ku iya sulbin ɗinta ana ganewa abu na gaba shine at-ta'aluf bainahum wa ta'limul jahil idan ana sallah ingantacciya zai zama to ilmantar da jahili a koyar da shi ya koyi sallah ingantacciya ya bar yin sallah da jahilci wa tanbihul ghafil haduwa wajen sallah ingantacciya tana zama da fadakarwa ga gafalalle a da ya sani amma ya gafala a fadakar da shi wa izharu sha'irul islamiyya da kuma daga alamun musulunci duk inda aka ji ana Allahu akbar ana rera karatu a masallaci to ana daga alamun musulunci ne shine izharu sha'ir islamiyya wa gairiha da waɗansu waɗannan min al masalih azima daga masalahohi masu girma wanda sallan take haifar da su a same su in ana yin ta mai kyau kuma a cikin jami'i ana mana nauni lokaci yayi zamu tsaya nan insha Allah idan Allah ya kaddara zamu kai sati mai zuwa sai mu tashi akan nan ba ta bakwai insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kansa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu ga malamanmu Allah ta'ala ka ji kansu Allah ta'ala ka yi musu gafara muna addu'a dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana muna cikin wannan karatu sai muka yi babban bako alaramma malam Muhammad Nafi'u daya daga cikin iyaye malamai kuma a wannan gari waɗanda sun gajiya sun ga yau a irin wannan tsari muna masa addu'an Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya zo da shi da babban amininsa malam abdulsalam Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi karɓa abin da ake muna addu'a gare shi dukkan bukatu suna alkhairi da namu Allah ya biya mana Allah ya masa jagora a rayuwarsa da mu duka zuriyarsa Allah ya shiryar da ita da namu duka Allah ta'ala aikin da aka yi dadai yanzu da wanda za a yi a gaba Allah ya karɓa masa ko mu ma Allah ta'ala ya karɓa mana dukkan masu bukatu da suke aikowa a yi musu addu'a mana roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu dukkan alkhairi masu taimakon addini a ɓoye da fili Allah ta'ala ya taimake su wa'an suna taimakon addini amma ba sa so ma a san suna yi to Allah da suke don shi ya sani Allah ta'ala ya karɓa masa ya karɓa mana dukkan mai taimakon addini Allah ya karɓa masa duk kuma su kama da zagon ƙasa game da addinin Allah ta'ala ka mana maganin su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka mana jagora a wannan rayuwa ka sa mu ta da imani فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته